أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدسادوة أولا اللوكتي رانا الجمعة ودى أكيشما جمعة ببرانا أكوغ وتر رمضان وتانا تركنا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a jiya mun tsaya akan aya ta ashirin da shida a yau za mu tashi akan aya ta ashirin da bakwai a cikin suratul ma'ida da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar, Allah ya kashe mu akan haka, Allah ya sanya arjanna firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Watlu alaihim naba abinai Adama bil haqqa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الآخر قال إن قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين الله سبحانه وتعالى يتي واتل عليهم ككرنتا أغريسو نبأ بني آدم labarin ‘ya'yan annabi Adam guda biyu bil haƙƙi da gaskiya, a duk lokacin da muke karatu muna ƙoƙari fil ghalib mu kawo munasaba. mito menene dalili saboda kun san mun ce yanzu yana daga cikin abubuwan da ake yin suka ga alqur'ani a ce ba murattab bane ana maganar zakka an kawo kaza an kawo kaza to kun ga jiya mun kare da wacin kissa kuma yau zamu shiga wata kissa to menene alaƙar bani isra'ila da alaƙar ƴaƴan annabi adam ko ba haka ba ta ana zanta an ce su je su yi jihadi su yi kaza su yi kaza su yi kaza yanzu kuma sai aka dawo aka ce na ba abu ne adamu bil haqq me alaƙar su kaga doli sai ka tsaya ka yi tunani ina fata an fahimce ni to shi yasa malamai suka yi littattafai waɗanda suke nuna wannan musamman in ka dubi cikin littattafan zamani at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama zaka ga suna kokarin kawo wannan abi hayyan at-tauhidi a cikin tafsirin sa al-bahr al-muhit yana kokarin kawo munasaba da sauran littattafai za su gaya maka daga tashi daga wannan zuwa wannan sannan kuma akwai nuzamud durar fi tanasubil ayati was suwar na imamul biqai akan wannan ya rubuta littafin sa tafsirin sa to sai malamai suka ce nan watlu alaihim na ba'aune adama bil haqqi id qarraba qurbanan wato alaƙar su shine a nuna cewa bani isra'ila ba su ne farkon halitta ba ko ba haka ba to ƴaƴan annabi adam ma tun daga can tushen duniya ta'addanci ya samu asali yadda kaga yahudawa suna yin banna yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq suna cewa fa dhahab anta wa rabbuka faqatila ko ba haka ba a'a a nuna maka cewa jarima aikata banna a cikin rayuwar mutane abu ne ya samo asiri tun gadin gadin kamar yadda ake faɗa an gane ko shi yasa kenan sai an kai intiqali duk da yake ƴaƴan annabi adam suna gaba amma kuma an kare ta'addancin bani Isra'ila an kawo ta'addanci domin lokacin su mutane ba su da yawa a duniya kenan ba yawan mutane na yake kawo rikici ba da yadda mutane suke faɗa ina fatan kuna fahimta ta a'a ɗabi'o'in mutane in ba su suke kawo rikici sai kaji an ce da yawa da mutane sun yawa cikin wuri za a samu rikici a'a in dai mutane suna da ɗabi'o'i na gari ba a samu rikici kun kuma ba su da ɗabi'o'i na gari ko mutum biyu na sai an samu matsala don gashi nan watlu alaihim na ba'ar bane adama bil haqq sha'ir yace alkhairu fin nasi masnu'un idza dubiru washarru fin nasi la yafna wa in muni'u alkhairu fin nasi shi alkhairi a cikin mutane masnu'un idza dubiru ba su yin shi sai an cilastar da su bai yiwa kai mutum ya zo makaranta ba a cilasta mai ba bai sai an matsa amma wa sharru fi nasi la yafna wa immuni'u sharri bai karewa cikin mutane ko da ana hasu sai in mutum ya tuna Allah ya kalli ayoyin Allah ya tuna da wasiyar bayan Allah na gari sannan kaga ya daina kenan watlu alaihim malaman nahau suka ce fi'ili nan utlu fi'ili amri ne shi ko fi'ili amri ana bina'in shi akan fi'ili majzumi ma'ana yanzu in nace izhab tafi asalin wato fi'ilin shi mudari'i majzumi lam yazhab to tunda ana masa sukuni to amrin shi haka zai zuwa to shi ko utlu ai ba mu ga sukuni ba fi'ili wanda yake mu'tallul akhir tala yatlu asalin shi wawun ne to amma tunda yubna ala ma yubna bihi al-fi'l al-mudari' al-mujazim sai an ka ce utlu domin za a ce lam atlu an gane ko to utlu sai da manto fi'ili amri ne an yi bina'in shi akan fi'ilin shi majzumi wanda an kasa malam in ka sai cikin sarfu tala fa'ala ne kenan akwai wawun utlu if'al to ina waccan wawun an shafe ta kenan in ka ce wajen sarf sai ka shafe wannan wawun sai zan utlu ya kamata ya kasance wallahu ta'ala a'lam dan haka dai wannan abin da ya shafi kalima a cikin larabci tana da asali dole sai ka san asalinta kaga tala yatlu karantawa ne ko kuma biya da ma'anonin da yake ɗauka kamar yadda malamai suka faɗa to bayan ka ce utlu ka fahimce ni kaga ai utlu ita ce wawun ta ƙarshe if'al to nan ko an shahe wato mi take da suna wawun kenan ya kamata a shahe lamun ita da take muqabala ita sai ya zamanto uf'u magana ta riga ta kare watlu alaihim ka karanta musu naba abnai adama labarin ƴaƴan annabi adam asalin ibnai adama ibnaini ne wato ibnun ɗa ibnaini ƴaƴa guda biyu to in za a idafa sai a shahi nunun ba a cewa ibnaini adama haka jam'u muzakkaru salim almuslimuna musulmai to ba a cewa muslimu Najeriya sai dai a ce muslimu Najeriya ba a cewa muslimuna Najeriya wato nunun fil idafati ana shafita don haka sai ka gane wannan da an ka ce ibnai adama ai ibnaini li Adam asali yadda magana take ƴaƴan annabi Adam bil haqqi da gaskiya uslubi ne na alqur'ani lokacin da zai buɗe kissa sai ya fara da utlu wani lokaci wani lokaci ya fara da uzkur to wannan watlu yana da yawa a cikin alqur'ani lokacin da za a bada qissa wannan malami na bani isra'il watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin ko ba haka ba da haka za a ce utlu ba da labari utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un na ana nufin karantawa amma cikin karantawar kuma akwai labaran da kissa za ta iya dauka tunda za a kazanta ahlul kitabi da wani da wani da wani da wani ina fata an fahimce ni واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله da dai irin sauran abin nan na banai adama ƴaƴan annabi adam shin ƴaƴan annabi adam ne na haƙiƙa ko ko ba ƴaƴan annabi adam ne na haƙiƙa ba an gane ko akwai maganganu guda uku da aka yi riwayoyi sun ce waɗannan da anka ce ibnai adama waɗansu malamai suka ce ‘ya'yan shi ne na hakika ko ba haka ba ma'ana ‘ya'yansa ne na tsatso waɗansu kuma suka ce a'a da an ka ce ibnai adama waɗansu mutane ne guda biyu daga cikin bani isra'ila to dukkan ra'ayoyi da kan da za a kawo malamai sun da'afa su domin mi suka ce ƙarshen kissar lokacin da ya kashe ɗan uwan shi fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi ya nuna mai yadda za a turbuɗe mutum ashe wannan lokaci ba a turbuɗe mutum wannan ya nuna cewa ashe ba mutanen bani isra'ila bane don da daga cikin bani isra'ila ne wannan lokaci an turbuɗe mutane da dama a cikin ƙasa ba bai bukata a ce sai an koya mishi yadda za a yi mun fahimci wannan to amma cewa sunan su qabila da habila babu tabbaci babu nafsi ingantacce amma za mu iya barin su tsaka tsakiya tunda ba mu samu abin da ya karyata ba za mu da ya bar su an ce sunan su kabila da habila wallahu a'lam domin in ka ce ƙarya ne ba sunan shi ƙabila da habila ba sai a ce kawo aya ko hadisi wanda ya koli in ka ce gaskiya ne sai a ce kawo aya ko hadisi babu sai ka ce wallahu a'lamu shikenan magana ta kare ina fata an fahimce ni wallahu a'lamu Allah shine mafi sani don haka zance mafi inganci dai sunayensu ba su tabbata ba amma zance mafi inganci ayan annabi adamu ne menene sababin da waɗannan suka samu matsala tsakankanin su zaka ga an kawo a ce sanadin samun matsala su aure ne aka ce za a yi musu ko ba haka nan ba sai ya kasance wai riwayoyin ma na bani isra'ila suna nuna su waɗancan a aljanna aka haife su ina fata an fahimce ni gudan kuma da shi da tawainiyarsa a nan ƙasa aka haife su da aka ce za a haɗa sai shi wancan an gane ni qabila kin suke ce ma qabila ko qinu suke ce ma qinu a wata riwaya sai ce bai yadda ba an gane ko saboda yana ganin waccan tashi aljanna aka haife ta ko ko a wata riwaya ta bani isra'ila waccan ta fi kyau su ko maza sun fi karkata zuwa ga mace mai kyau sai ce a shi bai yadda ba sai malamai suka ce a'a an sassaba ne saboda ka a hada shi da wanda suka fito ciki tare duk dai wannan zance ne isra'iliyat an ka ce qabila wato abin nan ne manomi ne habila kuma makiyayi ne ko ba haka ba suka ce to da nan na rikicin duniya ta san tsakanin makiyaya da manoma to duka da waɗannan kisoshin koko daga nan rikici ya samo tsakanin masoya kana son mace wani yana so rikici ya tashi wani ya kashe wani duk dai ala ayyati hal alqur'ani bai bayanin waɗannan abubuwa ba kuma da suna da muhimmanci da Allah bai kawo su mun fahimci wannan da kyau ko watlu alaihim nabni abni adama bil haqq ka ba su labarin ƴaƴan annabi adamu bil haqqi da gaskiya alqur'ani duk lokacin da zai kawo kissa zai ce maka da gaskiya muke baka labari nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq mu muke baka labarin su da gaskiya da mu muka san komai ko ba haka ba muna baka labarin su inna hadha lahuwal qasasul haqq alqur'ani shine labari na gaskiya duk abin da ya saba ma alqur'ani ba gaskiya bane ina fata an fahimce ni duk inda Allah ne zai baka labari natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq da gaskiya kaga na abnai Adama bil haqqi labarin ƴaƴan annabi Adamu da gaskiya wato wannan alqur'ani yana baka labarin farkon duniya shi yasa duk abinda wani littafi bai iya baka labarin shi alqur'ani zai baka labarin shi ya ne asalin halittar dan adam qur'ani yayi bayani daga ina dan adam ya sabko alqur'ani yayi bayani ga yadda babanmu ya kasance annabi adam alaihi salam shikenan magana ta kare amma misali yanzu mu eh an ka zo za a baka labari na tarihi tarihi yahudawa da nasaru yaushe ne suka samu littafan su ba zamanin annabi adam alaihi salam ba to kaga a ce annabin da ya zo da wannan littafi na ƙarshen duniya ne bai taba karatu ba bai taba rubutu ba ya ba da labarin farkon rayuwar duniya kuma da gaskiya wannan yake nuna cewa wannan alkur'ani daga wajen Allah subhanahu wataala yake don babu wanda adda labarin farkon duniya mu ne yanzu an wuce shekara dubu uku cikin istuwar sai nasaru su ce maka april istuwar in an ce april istuwar wai kafin zuwan tarihi shekara dubu uku shi kenan sai a ce maka an iske wani zane zane an yi kaza an yi kaza amma kuma sai su zamana su ce muna ai an cimma wani rami wai shekara ta miliyan dubu ɗari to waka ɗaukawa kai da bayan shekara dubu uku baka da labarin duniya kuma za ka ce muna abu kaza ya shekara dubu hamsin cikin ƙasa to a ina ka gane ya shekara dubu hamsin cikin ƙasa ko a ina ka gano ya shekara dubu sittin cikin ƙasa ko ko a ina ka gano ya yi shekara miliyon kaza cikin ƙasa kai da an kai april istuwar kafin zuwan istuwar shikenan an wuce saninka don haka kan mu zaman to wawaye da turawa sun tsinto wani kashi sun ce shekara sai dubu hamsin sai a ce a wanga kashi ya shekara dubu hamsin to a yankan ka gane shekara dubu hamsin hasashe na ake yi ina fatan kuna fahimta ta don haka in an tafi karatun istuwar masu karatun istuwar ku yi hattara ga a zo a ta baku labaran hayaniya a zo a ce ma babanka daga biri ya samu asali ka ce kana cewa babanka biri ne Allah ya kyauta to ibnai adam kinnan ƴaƴan annabi adam ko da sun ce ba ƴaƴan annabi adam na tsatso ake ba sun yi kuskure dan sun kafa hujja ne da ake cewa ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku ba ƴaƴan annabi adam kaga kuma mu ba ƴaƴan annabi adam muke ba ƴaƴan diba jikokin jikokin jikokin sa ne ko ba haka ba to da wannan ne suka yi amfani amma tabbas tunda bai san yadda ake rufe dan adam ba in ya mutu a cikin ƙasa wannan yana nuna cewa ƴaƴan annabi adam ne na farko id qarraba qurbanan lokacin da suka gabatar da qurbanan abin gabatar suwa to nan ai mutum biyu ne ko ba haka ba ya kamata a ce iz qarraba qurbanaini lokacin suka batar da abubuwa guda biyu tunda kowanne daga cikin su ya kawo qarraba isnani ko ba haka ba ina tuna wata kissa ta wani dan kasar China muna Libya jami'a muna karatu to ana dauko yan China ana sa su a cikin jami'a su fara daga A ba ta sa saboda kasashen su babu musulmi da yawa kina ana son su zo su yi karatu su koma su yi da'awa to dan China an bashi ka'ida ka'idar da aka bashi shine idan kana magana da mutum ɗaya sai ka ce assalamu alaika idan kana magana da mutum biyu sai ka ce assalamu alaikuma idan kana magana mutum uku zuwa abin da ya sama sai ka ce assalamu alaikum to sai wani ɗalibi zo daga cikin ɗalibai ya iske mutum biyu suna zaune sai ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah sai ba su hannu dan tana sai dibi'a assalamu alaikum ya ce kuma mutum biyu ne assalamu alaikum wato kuma mutum biyu ne azzauni sai dan tana daddabe shi ce la la la la la assalamu alaikuma ina fata an fahimce ni to da haka irin waɗannan masail dole zaka samu matsala domin mi domin kai baka san larabcin da kyau ba sai ka kama alqur'ani ya kuskure an ce iz qarraba mutum biyu kuma an ka ce qurbanan kuma abu guda tunda qurbanan abu ɗaya ne ya kamata a ce qurbanaini in an ce qurbanaini wannan babu babu mas'ala tunda kowa ko cikin isra'iliyat kuma an ce guda ya kawo wato alkama wanda take ba ta da kyau guda kuma ya kawo rago mai kyau shine qurbanan din duk da yake Allah bai fassara shi kuma babu dalili akan haka amma dai malamai suka ce da an ka ce qurbanan shi jinsi ne dan haka in ya zamanto jinsi to babu matsala shi in abu ya zamanto jinsi sun kawo jinsi ne abinda ake gabatar suwa na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala to in an kalle shi wannan babu matsala ko kuma qurbanan ya zo ne akan wazani na masdar ghafara yaghfiru ghufranan to shi ko masdar in ya zamanto masdar ne ba a ta'addudinsa yadda waɗansu malamai suka faɗa musamman malaman basra in ba akwai bukata ta ayi ba to qurbanan tun da ya zamanto ala wazni masdar sannan an yi tanasil ismi ya koma kamar zuwa ga masdariya shi yasa an kace qurbanan yadda masdar bai ta'addudi waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a qurbanan na an ce qarraba an yi muqabalatil musanna bil ifradi domin an ce qarraba sun gabatar qurbanan kowane ya kawo daya to sai Allah ya shafe guda bai kawo guda ba وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم أي تقيكم الحر والبرد to amma tunda an san wanda yake kare wancan yana kare wancan kuma qarraba an san mutum biyu ne ba ɗaya bane to kenan kowa zai kawo dace don abin wanda Allah subhanahu wataala zai karba ina fatan kun fahimta Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala a cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an ya fitar da babi na ka gane yadda al-Qur'ani yake kawowa babul muqabala za a muqabalatul jam'i bil jam'i muqabalatul musanna bil musanna muqabalatul fardi bil fardi muqabalatul jam'i bil duk zai da kawo su ya taccakuɗa su ya bada misalai a cikin al alkur'ani dan haka yana da kyau ka karanta wannan littafin da kyau saboda akwai mas'aloli na alkur'ani masu tsada dan kakka zo a ce maka qarraba mutum biyu a ce qurbanan daya ka kasa ga da amsa lokacin da suka gabatar Allah ce fatuqbila min ahadihima sai an ka karba daga dayan walam yutaqabbal min al-akhar amma ba a karba ma dayan su ba kaga sun je kowa ya kawo nashi amma cewa alkama ce da rago ba mu sani ba Allah dai ya nuna cewa an karba shi ko wancan ba a karba masa ba qala sai yace la aqtulannaka wallahi sai na kashe ka kaga matsala hasada ya kamata ka tambaye kanka me yasa Allah bai karbi nawa ba ya karbi na wani menene laifi na in gyara Allah ya karba ina fata an fahimce ni wane ya ci gaba ba hasada ce zaka yi ba ka roki Allah da ya bashi ci gaba ya ba ya baka irin nashi to saboda kana ganin kai kafi cancanta da abu baka samu ba sai kai hasada hasadan nan sai ta dauke ka sai ka kashe mutum hasadan nan ta dauke ka ka je kai abubuwan da za su sawa kima ka ta zube a cikin al'umma ciyon da aka fara saba ma Allah da shi a sama hasada ne shedan yayi hasada annabi adam yayi girman kai shi ma wannan gashi nan yayi hasada dan uwan shi Allah ya karba shi kuma bai karba ba kuma sannan yayi girman kai yana ganin yafi wancan kaga la aqtulannaka yanzu ba zancan hujja ake yi ba ba zancan dabi'a ta gari ake ba ana zancan haqqul quwwa ne mato karfin ka ne zai baka gaskiya ba wai gaskiya kace za ta baka karfi ba kamar yadda yanzu ake yi a duniya duk kasar da adda ci gaba da kayan yaki da za ta je ta yaki ita za ta ba kanta dokoki da ka'idodi su je yaki haqqul quwwa kenan amma babu quwwatul haqqi gaskiya ita ba ta da ƙarfi shi yasa duk masu son su yaki da gaskiya za su yi amfani da matsayinsu za su yi amfani da kuɗinsu za su yi amfani da makamansu za su yi amfani da jama'arsu dan dai a yaƙi gaskiya to nan haƙƙul quwwa ake ce mishi an taru don a ƙwato gaskiya a hana mata sai aiki amma akwai quwwatul haqqi ƙarfin gaskiya wanda duk yadda aka rena aka kada aka raya ƙarshe quwwatul haqqi ina fata an fahimce ni za ta rinjaye haƙƙul quwwati an ce sai na yi maka kaza sai na yi maka kaza da kaji mai karfi wanda ya fi karfi ya ce yanzu ina baka gashi karshen ta babu hujja shi yasa in dai za a zo ai bayanin hujja shi ilimi ba kulli bane ba da mutsa bane ko ba haka ba wanda za a zuwa a buga in zancen da mutsa na sai a ba yan dako dama da yan catch ina fatan kuna fahimta ta da kyau in zancen kuɗi ne sai a bar masu kuɗi su yi magana yadda ake juyar da kuɗi da sarrafa su in zancen mulki ne sai a bar masu mulki su yi zance specialist na economy sai a bar su yi bayanin economy da sun ka karanta ko ba haka ba amma kowa ya zo ya mai da kai ne zai magana a cikin addini ba gaskiya bane kuma hujja ake so mi Allah yace mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace amma la aqtulannaka ba gaskiya bane ko ba haka ba ya kamata ka tambaya ka ce me yasa Allah bai karbi nau ba ya ci tambaya Allah kuma ya dawo shi na tambayar wannan yace ya kamata ya ce me yasa Allah bai karbi nawa ba kai sai ce la'aqtulannaka yanzu ya bar wannan ya kuma zuwa ga wannan dabi'an mutane kenan in wani ya taba ka baka iya taba shi sai ka taba wani ko ba haka nan ba kaga mutum an bato mai da gida ne mata sai ta haushi ya zo ma'aikata shi na sai mutane hayaniyar banza baka ce sai inda an ka tabo ka zo kai abin da ya kamata qala yace la aqtulannak wallahi sai na kashe ka qala inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin yace inna ma sanidai sun kace tufidul hasr Allah yana karba min almuttaqin ga masu jin tsoron Allah kenan matsalar ka baka jin tsoron Allah shi yasa Allah subhanahu wataala bai kabi abinda ka bayar ba almuttaqin masu jin tsoron Allah su waye su ba musifofin su wani zai iya kawo nashi sharhi wani ya nashi bayani to ga abinda Allah ya ce ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سنع المتقون سنع التي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون كاج المتقين Allah ya bayani su akwai ayoyi da dama ba mu samu lokaci amma abinda zamu ce a ƙarshe wannan ya nuna uwan Maryam tana daga cikin almuttaqina me dalilin mu Allah ya ce wato id qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni kaje ce fataqabbal minni ko innaka antas samiul alim فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها كاغا فتقبل مني فتقبلها ربها إنما يتقبل الله من المتقين وأن ينبت وأمر ترى يتم الله sai Allah ce la'in basatta ilayya yadaka la'in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasit ma ana bibasit biyadika biyadiya ilayka liaqtulak ma ana bibasit yadiya ma ana bibasit yadiya ilayka liaqtulak inni أخاف الله رب العالمين يتي لئن بسطت إلي يدك لتقتلني idan ka shimfiɗa hannunka ka miƙa hannunka domin basata yana nufin shimfiɗawa ko miƙawa ko ba haka ba ma'ana idan ka ɗauki hannunka litaktulani kana son ka kashe ni ma ana bi basitin yadiya ni ban zamanto mai shimfiɗa hannuna ba ilaika zuwa gare ka li aqtulaka dan in kashe ka ko ba haka ba idan kaga mutum na da niyyar aikata mummunan aiki kakka ce mishi ni in kai dai zan yi goma kenan shi dan ya samu sa'a ku domin ko da gangan shi dan zai sa wai yayi don saboda a cigaba da aikata banda amma kullun ka nuna mutum ni in ka zalunce ni zan barka da Allah to kaga wannan yana daga cikin uslubi wanda zai iya sawan mutum ya ji tsoro ko ba haka ba yace amma annabi ba su din yaje ilaika li aqtulaka yace inni ni akhafu Allah rabbal alamin ina jin tsoron Allah ubangijin talikai ana son mutun ya bar sabon Allah dan wa dan tsoron Allah nan zaka samu lada amma in kaga kulki da kilmojan ka sha kwana to nan ba don Allah ka bari ba ina fata an fahimce ni wani bai san kilmojan ba hayaki mai sa hawaye inji yan jarida ko ba haka suke cewa ba da kaga za a police sun taro ga wuri ko yan sanda sai kaga mutun ya bari ya daina to wannan babu lada a ciki wanda zaka samu lada abinda kabbari don Allah subhanahu wataala dan haka ashe malamai da wasu malaman da suke ba sa yin zalunci ba wai dan su iya zaluncin bane a'a inni akhafu Allah rabbal alamin da yawa daga cikin mutane sun fi ƴan fowan nayin wayo da dubara da ƙwarewa da ilimi ko ba haka nan bane da yawa daga cikin malamai sun fi waɗannan mutanen da suke ganin za akwai malamin da ya yi bokon ya yi karatun amma me yasa bai saba ma Allah a'a saboda shi yana ganin cewa tsoron Allah yasa bai sai ya yi aikata ba dan bai iya bane akwai wanda jahilci ne yasa bai yi ba ƙauye ne bai san yadda ake yi ba akwai wanda ya san yadda ake yi amma bai yi don tsoron Allah Allah ya ba mu tsoron sa sai ce inni uridu
inni uridu an tabu بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين yace innini uridu ina son an tabu'a bi ismi tabu'a wato ka dawo ba a yabu'u ne wa iza raja'a yana da kyau mu fahimci wannan wato faba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirin azabun muhin da ba'a da fa'a duka suna da ma'ana guda shine raja'a kenan faba'u bi ghadabin ala ghadab sun dawo da fushi akan hushi kenan inni uridu ni ina son an tabu abi ismi ka dawo da zunubina wa ismika da zunubinka fatakuna min ashabin nar sai ka kasance daga cikin ma'abuta wuta wa zalika jazaa'uz zalimin wannan shine sakamakon azzalumai to anan akwai maganganu da malamai suka yi da dama shi a matsayinsa na mutum mai tsoron Allah ce inni akhafu Allah rabbal alamin ya za a yi yayi ma wani mutum fata ya kasance ya dauki zunubin shi da nashi gaba daya bai dace a ce na yi mutum ko da ma musulmi ba dan uwa ta aiban masa mummunan fata to da yi yana son ya shi yanzu a matsayin sa na bawan Allah mai tsoro Allah ya fatan wani ya je ya aikata zunubi ya kwashi zunubi tunda ya ce inni uridu an tabu abi ismi ina so a to kana so mutum ya dauki zunubi aiki nan ko ai wannan ba kyakkyawan abin nan fata bane waɗansu malamai suka ce nan inni uridu wai ma'ana in har ya zamanto cikin biyu za a yi ɗai ko ni in kashe ka ko kai ka kashe ni to ni na fi son kai ka kashe ni ni abin da nake bukata kenan waɗansu malamai suka ce a'a an yi hazfukin lam Allah mun kenan inni la uridu an tabu abi ismi wa ismik ni fa da abin da yasa nake ma nasiha ban son ka dauki zunubi na da naka shi yasa nake maka wa'azi kuma hazful lam fi lughati al arabiyya jaizun a shafe lamun a cikin larabci abu ne wanda yake ya halatta kuma ya tabbata wani zai ce to kaji wai wai wadansu malamai sun ce ana kaddara lamun to wata irin kaddara lamun za a yi musamman masu jayayya irin yan qur'aniyun waɗanda suke ganin cewa su sun san alqur'ani ko ba haka ba sai ce wai kaji wai an ce wai inni uridu Allah inni la uridu kenan ba ni so ha to ya anka anka shafe lamun sai mu ce to kace ba a shafe lamun kuma ba a kaddara ta to mun bar ma Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa yace yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana muku bayanin ayoyi an tadillu sai mu ce fasara ce ta an tadillu ana nuna dan karku fata sai mu ce to ila ka samu karku fata hakin nan eh dan kakku bace ko dan kakku bata ko ba haka ba to an tadillu shi ko dan ku bata dole kaga sai ya kawo lamun ya kaddara ta ina fatan kuna fahimta ta Allah tadillu ne don Allah yayi bayanin alqur'ani ne don a shari'a ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يهتدون الله أنا بيان آيوي دون سبودة أغاني بعد دون أشري بعد أبتا با ويبين الله لكم أن تضلوا سيكاتي ألا تضلوا أئنا كساموا وأن اللامن shi ne waɗansu malaman tafsiri sun ka kaddara ta waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce ana kaddara kalima ta intifa'a kenan inni uridu intifa'a an tabu abi ismi wa ismika ni ina so in kore abkuwar zunubi da kaina da kanka in ni ma wa'azi baka kashe ni ba baka kashe kanka ba zaka tsira zan tsira kenan kaga babu zunubi ko guda a tsakanina da ni da kai ina fata an fahimta waɗansu malamai kuma suka kaddara cewa inni uridu an tabu abi ismi wa ismika akan sharadi wanda an ka shafe kenan ina son in fa'alta an tabu abi ismi wa ismika in ka aikata to fa zaka dauki zunubi na zaka dauki zunubin ka wadansu malamai sun kace kai ko barta du'a tai akan zahiri shine cewa inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar dan mi wa zalika jazaa'u zalimina azzalumai ni ake musu mummunan fata ko ba haka nan bane kenan ko tunda azzalumi ne adan yayi mai wannan fata waɗansu ba su ganin laifin shi amma aka ce azzalumi addu'ar da ake mai ba guda bace Allah wannan mutumin azzalumin ko ba haka ba Allah in mai shiriwa ne Allah ka shiryar da shi mun fahimci wannan in ba mai shiriwa bane to Allah kai ka sa abin da ya dace da shi Allah kai abin da ya dace da shi bai yiwa ka kai kamar mutum addu'a Allah ya halakar da wani ka Allah ya shirye da shi a'a kawai in mai shiryuwa ne cikin shiryuwar shi akwai amfani ga musulunci Allah ya shirye da shi ina fatan kuna fahimta ta sahabban da sun ka taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi gaba da shi a wancan lokacin sun kasance suna bauta ma gubaka kuma suka zo suka musulunta ƴaƴansu suka zo suka hayayyafa su suka tallafa ma addinin nan suka yaɗa shi har ya kawo anan ina fata ana fahimta ta dan haka ba a cewa kawai Allah ya halakar da mutum sai a ce Allah in mai shiryuwa ne Allah ka shiryar da shi ina fata an fahimta in ba mai shiryuwa bane to Allah subhanahu wataala kai ka san abin da ya dace da shi kai da shi to kaga da na san ya mishi mummunan fata saboda in zaluncin ya tabbata akan shi wato gare shi ta kare malamai suka ce anan inni uridu an tabu abi ismi wa ismik ina son ka dawo da zunubi na da zunubinka ibn kathir yace qala ibn abbas ibn abbas yace wa mujahid da imam mujahid والضحاك ده إمام الضحاك وقتادة ده إمام قتادة والسدي ده إمام السدي في قوله وجن فتر الله سبحانه وتعالى إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي بإثم قتلي كنن كداو بإثم قتلي إن كاكشني ذاك أوكي ذنوب كشينا wannan aikin da ni ma'ana da ka yi wa ismika allazi alayka qabla zalika da zunubin da ka aikata kafin wannan ina fata an fahimce ni qalahu ibnu jarir ibnu kathir yace ibnu jarir ya kawo wannan wa qala akharuna wadansu malaman tafsiri suka ce bai kawo sunayen su ba yani bizalika inni uridu an tabu bi khati'ati ni ina son ka dawo da zunubi na wanda na aikata fatatahammala wizraha ka dauki wato laifin wato rayuwa ta gaba daya wa ismika da kuma zunubinka fi qatlika iyaya saboda ka kashe ni kenan ma'ana wannan yana nuna cewa duk zunubin da wanda ya aika mutum ka kashe shi duk zunubin da ya aikata zaka dauki wannan zunubi ibn kathir ya ce wa hadha wajadtuhu hadha qawlun wajadtuhu an mujahid na iske riwaya daga mujahid wa akhsha an yakuna ghalatan ina tsoron wannan riwaya ta zamanto kuskure ne li'anna as-sahiha min ar-riwayati anhu khilafu domin abin da ya inganta cewa an tabu abi ismi in ka kashe ni zaka dauki zunubin kashe wanda kai min wa ismika da zunuban da ka aikata amma a ce an tabu abi ismi zunubin da dun da aikata gaba ɗaya yana akan ka ba shine aka ruwaito daga mujahid ba tunda riwaya ta gabata ina fata an fahimce ni to dan haka dai a takaice shi yasa ibnu kathir yace qultu wa qad yatawahhamu kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane suna zaton hadal qaula wannan zance na cewa in ka kashe mutum zunubin shi gaba ɗaya zai koma akan ka zunuban shi gaba ɗaya za a dora haka wadansu suke faɗa ina fata an fahimce ni yace wa yadhkuruna fi zalika hadisan suna ambato wani hadisi la asala lahu wanda bai da ma tushe bai da asali suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga suna cewa ma tarakal qatilu ala al maqtul min dhanbin wanda ya kashe bai bar ma wanda ya kashe zunubi ko ɗaya ba duk zunuban shi gaba ɗaya zai ɗauke masa wannan hadisi la asla lahu la asla lahu bai da asali bai da asali sannan akwai wata riwaya kuma wadda suke kawowa Imam al-Bazzar ya kawo ta daga mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha qalat tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace qatlu sabri la yamurru bi dhanbin illa mahahu mutum ya kashe mutum sabran ma'ana ya daure shi hana mai abinci da ruwa sai ya mutu la yamurru bi dhanbin babu wani zunubi in kai mutum irin wannan kashi illa ma hahu face ya shafe shi ibn kathir yace wa hadha bi hadha la yasihu waɗannan ba su inganta ba da haka waɗanda suke zakuwa suna kawo irin waɗannan maganganu sai su yi hattara waɗannan hadisan ba su inganta ba domin ibn jarir tabari da yazo yake cewa shi ma ibn kathir yace da ma za mu dauka cewa ranar tashin alkiyama in mutun ya kashe mutun an gane ni ba dukkan mutane ba sai ya zamanto mutumin nan bai da lada mai yawa wanda ya kashe za a bashi haƙƙin shi to in an bashi haƙƙin nashi ko ba haka ba sai zaman to akwai sauran haƙi bai biya ba to ana iya cewa za a ɗauko zunuban wannan mutumin a ɗora ma wancan ya ce to in an ce da wannan tana yiwa ya zaman to zai iya ɗauka zunuban shi in ba su ya ɗora masa amma dai a ce dukkan zunuban shi ya ɗauka ba cikin ko ɗan irin mutane ba sannan kuma ibnu jarir tabari ya ce wannan bai inganta ba domin mi domin wannan zai saba ma irin hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mabayinsa, yace wannan ya saba ma, yace wa inna ma qulna hadha huwa sawab li ijma'i ahli ta'wili alaihi domin wato mutanen tawili masu tafsiri sun tabbata akan wannan wa anna Allah azza wa jalla lalle Allah madaukakin sarki akhbarana ya ba mu labari anna kullu amilin fajaza'u amalihi lahu kowane wanda ya aiki sakamakon aikinsa yana gare shi au alaihi ko kuma akan shi in mummuna ne wa idza kana hadha hukmuhu fi khalqihi idan wannan hukuncin Allah ne game da halittunsa fa ghairu jaizin an takuna athamul maqtuli ma'khuzan biha bihal qatil bai dace a ce ba Allah ya kama wanda ya kashe da laifin wanda ya kashe zunuban da ya aikata can gaba tunda wala taziru waziratun wizra ukhra to dan haka waɗannan maganganu na cewa in ka kashe mutum shikenan duk zunuban shi za a ɗauka a ɗora maka wannan magana hadisan ba su inganta ba ibnu kasir ya kawo makhraj sai in ya kasance shi ma wai ta hanyar ma'ana ma'ana ya kasance mutumin nan wanda aka kashe wanda ya kashe shi ladar shi ba za ta iya biyan shi ba kenan an karɓo sauran lada yanzu da mi za a sake biya da zunubai za a ɗauka azamai to in ba su da yawa ya ce cikin wannan hali amma waɗanga hadisan da ake karantawa ba a ɗauka shi a ce am duka ya inganta wannan kuma tun muna yara mun cajin wannan magana da ka kashe mutum duk zunubin shi gaba ɗai ya koma a kanka wannan magana ba ta inganta ba wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sai Allah ya ce fatawwa'at lahu فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه sai rayuwa ta ta kawata mishi sai yi mai biyayya domin dama rayuwa tana ma dan adam biyayya wajen aikata mummuna aiki ko ba haka nan bane idan ka tashi aikata mummuna aiki zaka ga ranka ya baka damar ka aikata kun fahimci wannan da kyau sai kaga rayuwarka tana kokarin yi maka biyayya wajen abin da yake na sabo amma abin alkhairi sai ta saba ma mun fahimci wannan da kyau wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi shi yasa in rayuwa ta kawata ma wani abu to ka bincika da kai in ba mahalaka ka tana wurin nan ba ko ba haka ba waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun zaka iske rayuwa tana kawata ma mummunan abu amma bayan aikatawa sai ka iske kayi hasara ka zama cikin masu nadama da haka shi sa Allah subhanahu wataala ce fa qawwa'at lahu nafsuhu ibnu kathir yace ai fa hasanat sai ta kyautata mai shi wa sawwalat lahu nafsuhu ta kawata mai wa shajja'athu ala qatl akhihi ta wato bashi ta karfafa mai guyuwa ala qatl akhihi akan ya kashe dan uwansa fa qatalahu sai ya aikata aika aika Allah subhanahu wa ta'ala ce fa asbaha minan nadimin sai aka waye gari yana daga cikin masu nadama ko ba haka ba fa asbaha minal khasirin ko sai aka waye gari yana daga cikin masu hasara yana daga cikin masu hasara wa waɗanda suka yi hasarar duniya da lahira domin makoma su za ta kasance wuta mun yi bayanin wannan khasirar duniya wal akhira zalika huwa al khusran al mubin alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun shine abinda ake hasara kai hasarar kanka sannan kai hasarar rayuwarka ta duniya da lahira Allah ya tsare mu da wannan hasara sai Allah ce فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين الله سبحانه وتعالى فبعث الله غرابا sai Allah ya aiko ko ya turo guraban hankaka ita ake ce ma guraban an gane ko waɗansu suka ce waɗannan guraban kaga guda ɗaya mu ko cikin labari sai ana bamu labarin guraban guda biyu ɗaya yana faɗa da ɗaya kashe ko ba haka nan bane to in mun ɗauki cewa zahirin alkur'ani ya ce guraban ɗaya kenan yabhaku fil ardi yana tono kenan yan nuna mai yadda ake yin tono a sa abucin kasa ba dole bane sai sun kasance guda biyu amma in mun dauki guraban wato yana iya daukar jinsi ne na gura kenan sai Allah ya turo kamar guraban guda biyu suna fada kamar yadda suke fada dan ya kashe daya bayan ya kashe shi sai yayi tono yayi rami sai ya sashi a ciki to kaga ashe dan adam yana ɗaukar ilimi daga dabba amma yana girman kai ɗauki ilimi daga dan uwansa dan adam ko ba haka dan bane dabba tana iya koya ma wani abu kana iya ɗaukar wata fikra ko tunani shi yasa turawa suke kokarin karantar da dabbobi su karba daga gare su su ko su bayar amma mu ko a'a sai ka ce kai baka koyon karatu ga mutane saboda kai ka san komi yabhasu fil ard yana tono a cikin ƙasa albahasu asalin shi a cikin lugha shine tono yadda wato kamar tsuntsu ko mai tono yake tono a cikin ƙasa ya nemi abin da zai nema haka mai bincike na ilimi yake tono a cikin littattafai ya yi bincike ya samu matsaloli na ilimi kayan dalilin da sa aka sai musu na albahasu shi wancan alhafru ne yana yin hafru cikin ƙasa wannan kuma yana yin taftish yana yin taftish da istiqra fil kutub dan saboda ya binciko wani abu kenan albahaku fil ard tono a cikin ƙasa albahaku fil kutub bincike wanda yayi tono tana yawa ya je neman ruwa ko zinariya shi ko wanda zai je a cikin littattafai zai yi bincike ya gano mas'ala kuma in littafin Allah ne yana son ya gane abin da mahaliccinsa ya faɗa babu aikin da suke wannan Allah ya gane da mu yabhaku fil ard yana yin tono a cikin ƙasa li yuriyahu yayi haka dan ya nuna masa kaifa yuwari sau'ata akhi yadda ya kamata ya tufatar da ko ya koye wato sau'ata akhihi al'aurat dan uwansa ina fata an fince ni yayi haka don Allah ya turo shi ba a ce hankaka to an ce hankaka Allah ya turo ta domin Allah yana fahimta an gane daga dabbobi abinda mu fahimta dukkan halittu Allah na musu magana iska Allah na turo shi wa arsalna riyaha lawaqiha ko ba haka nan bane amma in an aika shi halaka kuma halakawa za a yi wa fi adin iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim kaga Allah ya turo sa to kaga hatta da bayin Allah na gari in Allah so yana iya sanar da su su ji yadda dabbobi suke magana ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير an sanar da mu yadda dabbobi suke magana suke tattaunawa a tsakaninsu kaga ashe cewa fa ba'ath Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu baka ta yanzu kawai irin yan wanda ya karanci wata philosophy shi da wani psychology shi da wata hayaniya ta sai ta to ya zai a ce dabba ta koya ma dan adam Allah ce ya turo ta ba'ath Allahu Allah ya turo ta ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu an turo ta ta san dan ta koya mishi kalas magana ta kare liyuriyahu dan ya nuna masa kaifa yuwari sau'ata akhi yadda zai koyarwa shine wara an gane yuwari koyewa idza akhfa yatawara min alqawm min su'i ma bushira bih kaifa yuwari sau'ata akhi qala sai yace ya wailata kai tona a ajastu an akuna misla hadha alghurab yanzu ni na kasa in zamanto wato tamkar wannan dabba a ce dabba ta fi ni wayo ko ba haka nan bane eh yana daga cikin abubuwan da ya kamata da yake mamaki a ce dabba ta fi ka wayo kuma in muka duba wannan shi ne abin da yake faruwa yanzu dabbobin yanzu sai su fi mutane yanzu sai ka ɗauki kare a matsayin mai tsaro sai ya tsare ka amma sai ka ɗauki mutum tsaro tare da shi za a gama a kashe ka shi yasa imamul marzabani a cikin littafinsa tafdilul kilab ala kasirin mimman labisa siya abubuwa wasu ɗabi'o'i waɗanda karnai sun tsere ma mutane muka ba da misalin cewa karen gidan talaka bai koma gidan mai kuɗi ko ba ganin bane sai dai ya je gidan mai kuɗi ya yi kwalama ya dan samu abin da ya na kwaraka ya dawo mu ko ƴaƴanka da ka haifa yanzu in baka da kuɗi dama an ce dama yanzu dan garga cewa kare haƙƙin dan adam a rage haihuwa sai ce ah to wai kai ka tambaye shi ma wai ya san bai da dukiya ne ma ya haihe ka shi da ya saka cikin wannan bala'i eh shi ne kaka cikin bala'i dan haka ya me yasa ma ya haife ka ya haife ka a nan Niger ya kamata ya haife ka a America waye yanzu abin da ake gaya ma ƴaƴa kenan su shiga gaba da iyayensu shi babanka da ya rufa ma asiri ya samu sadaki ya warto ai auri mahaifiyarka an ka same ka ta hanya halas duk bai da kima akan ka sai wani bature kaso wanda a can bakin flash yana rungume da karuwa yana shan giya shine ne zakuwa nuna mu da zamu rayuwa a tsanan kasashen mu subhanallah ya wailata a ajastu an akuna mithla hadha alghurab shin yanzu ni na kasa a ce nayi koyi da dabba ko na wuce dabba ashe dabba ta fi ni wayo ko ba haka nan bane yanzu a ce kare ya yi dan adam amana zai iya zuwa a bashi tsaro yayi zai iya yin kaza za a iya karantar da shi ya dauka to allimuna hunna mimma allamakumullah kai kuka ce kanka ya mutu saboda kana shaka sundu ko ko saboda bida kuɗi sun tarlewa sun watsar ma da tunaninka gaba ɗaya kace wai kai baka yin karatu wallahi ni in ba harka kuɗi ta ba ban ganewa bari ana zuwa yan saka cikin kabari ka gaya musu irin abin da ka faɗa wai suka mutu ce a ai shi ba yin karatu wallahi shi kaza kaza kaza kaza to ya za yi kare a koya mai ya gane kai ko a koya maka ce ba za ka gane ba kuma ya an sai karatu na duniya ka iya in an zo kurdadi sai kaga mutum da shekara saba'in ya sayi lakwalta kurdadi wai a koya mai ana koya mai har da kukan tumaki ma mi mo me me da shekara saba'in kurdadi amma da an zo an ce karatun alkur'ani a ba ta sa sai ce malla harshe na yayi nauyi shedan ya kare da kai Allah ya kyauta أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواهي سوءة أخي الله سبحانه وتعالى ce فأصبح من النادمين sai ya wayi gari yana daga cikin waɗanda suka yi nadama to anan wannan mutumin ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya rawaito shi yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihul Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuqtalu nafsun zulma babu wata rai wadda za a kashe akan zalunci ba da gaskiya ba illa kana alabni alabni adam al-awwal sai ya kasance akan dan annabi adamu na farko kaga wannan yana cewa cewa hadisi wa riwaya ta Imam al-Bukhari da Imam Muslim ta kore waccan magana ko maganganun da suke cewa ba ai annabi adam bane don ibnu adam al-awwal dan annabi adamu na farko kiflun min damiha kenan sai ya kasance yana da kiflun malamai suka ce nasibun man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha ko ba haka ba sannan ko cikin alkhairi ko cikin sharri kiflun yana zuwa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi nasibun fil khairi wa nasibun fil sharri إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل دوميشية سنن تدع كشي كو كسا يد أكي انكسا دو وانا ذي في ذي كوي دشي كاقين لأنه زنبي ina fata an fahimce ni a cikin riwaya ta Imam Tirmidhi wata riwaya li annahu man asanna asanna al-qatl kenan da sanna da asanna duka ma'anar su daya sannan kuma a cikin riwaya ta Tirmidhi ba a kawo al-awwal ba amma ta Bukhari da Muslim an ka al-awwal dan saboda ta fassara maka abinda ake nufi dan haka kashe mutum da yana da hatsari sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu al-mu'minu fi fushatin min dinihi mutum bai gushe ba yana samun yalwa a cikin addinin sa addinin sa bai tagayyara ba bai dada baya ba bai lalace ba bai tambade ba malam yusib daman haraman matuqabbai sa wato ma'ana bai zubar da jini ba wanda yake haramun ne wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari ibn umar radiyallahu anhu shi rawaito wannan hadisi dan haka dai kisa abu ne mai hatsari shi yasa kakka yarda ka sa kanka cikin al'amari na kisa duk wani abu na duniya wanda zaka samu in ka tuna abin da zaka aikatawa zaka gane akwai hatsari an gane ko to sai malamai suka ce anan na an ce fa asbaha minan nadimina hadisi na sahihul bukhari da sahih muslim ya nuna cewa kuma dan wuta ne dama yace wato wato fatakuna min ashabin nar to ya an ka tofa asbaha minan nadimina kuma ba a karba ba tunda ya kamata a ce mutum yayi nadama ya dawo an karba ko ba haka nan bane to sai malamai suka ce na farko daga cikin sharuɗan tuba ai akwai annadamu alama fata to shi annadamu abu ne wanda ake ji cikin jiki ko ba haka ba cikin zuciyarka sai ka ji kamar baka jin daɗi to yana yiwa ɗan adam ya haddasa maka ne rashin jin daɗi kai yanzu kai da kanka yaya na za kai kawai ka ji baka jin daɗi baka sai da zakai ba to kuma an ce annadamu alama fata ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu mas'ud ya ruwaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annadamu tauba yin nadama tuba ne imamu ahmad ya ruwaito wannan hadisi da imamu ibnu majah da imamu al-hakim da imamu ibnu hibban da imamu tabrani duk su ruwaito wannan hadisi cewa yin nadama wato wato tuba ne to ya za a yi kai nadama ya za a yi kaji wannan abin na rashin jin daɗi sai malamai suka ce a'a an umurce ka da yin tunani in ka tuna abin da ka aikata bai da kyau lokacin zaka ji baka ji daɗi kana iya yin tunani amma lokacin ba za ka iya sakan ka nadama ba sai ka yi tunani mun fahimci wannan to fa asbaha minan nadimina suka ce abin da yasa ba a gafarta mishi ba nadimina alama za domin shi nadaman nan ko ba haka ba yana da muta'alliki nayi nadama nadimtu ala madha fa asbaha minan nadimin ko baka Allah subhanahu wa ta'ala ce fa aqruha fa asbahu nadimina ko baka nan bane fa asbahu nadimina ala aqriha fa akhadhahum al'azab don azaba ta kama su to shi ko fa asbaha minan nadimina ala madha eh sai ba ai bayani ba sai suka ce abin da yasa ba a gafarta masa ba ala hamlihi akhihi nadamar da yayi daukar da yayi ma dan uwansa bayan ya kashe shi ya ta wahala yana dauke da gawa yana shan wahala to wannan nadama ba akan ya saba ma Allah ba a akan yayi ta wahala yace ya wailata a ajitu an akuna mithla hadha al-ghurab shin fa uwari su'ata akhi wadansu malamai suka ce a'a ala adamil ihtida'i ala dafni dan bai samu ikon ya samu ya san yadda ake tufe wato rufe mutum ba idan ya mutu wadansu malamai suka ce haka wadansu malamai suka ce a'a ya wailata a ajistu fa asbaha minan nadimin ala faqdi akhihi yayi bakin ciki akan rasa dan uwansa ba yayi bakin ciki ba akan sabon Allah kun fahimci wannan da kyau wato bakin cikin da ya ji da yana ganin cewa in ya kashe ai ba wani abu bane dama zunubi yana da matsala sai ka aikata ka gane kana cikin bala'i lokacin da kake son ka aikata sai zuciyarka ta rufe sai na aikata sai na aikata ka ce sai ka kai mutum kamteriya ka ce ka dauki ubanka ka kai shi kamteriya ko ka dauki ubanka ka kai shi justice an yi shari'a an kare duk abin da kake so an baka ba sai ka mutu ana gaya ma wannan magana diyanka da jikokinka sai an gaya musu wannan magana cewa babanku ya taba kai baban shi justice shaytan in ya rufe ma zuciya wallahi kana iya rabuwa da kowa amma wallahi baka yin kyakkyawan karko kenan fa asbaha minan nadimin sai nadama ala hamli akhihi akan daukar da dan uwansa ko ala adamil ihtida'i ala dafni bai san yadda ake rufewa ba ya sha wahala ko ko suka ce ala faqdi akhihi dan ya rasa dan uwansa yanzu yana da yana da dan uwan da zai kare mai wata musiba yanzu bai da ka raba kanka da yan uwanka ka gudu ka bar gidan yan uwa ka koma can daga kai sai billahi laji kuna jin dadin ku dukiya ta kare yanzu kana son ka dawo cikin yan uwa wa za ka ɗauka wawa lokacin da kake da ka gudu ka zan ɗan kaza yanzu ka dawo sai ka zamanto mai da dama waɗansu malamai suka ce a'a domin a shari'a ta zamanin annabi adam in mutum ya kashe bai da tuba kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda an ce wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim waɗansu malamai suka kawo magana ta ƙarshe cewa nadamar da yayi wato ma'ana ba ta kai shi ga yin tuba ba an gane ni domin sharuɗan tuba suna da yawa annadamu alama fata waniyatu Allah ya uda ila dhanbi fi ma baqiya alayhi min umrihi wa an yaqra fil ma'siyati in kan a takaice dai nadamar da yayi ba yayi nadama dan ya saba ma Allah ba don haka kenan shi yasa abbai samu tuba ba an gane wannan da kyau to don haka duk wanda zai saba ma Allah zuciya ta za ta iya za ta iya rufewa ba zai bari ba sai ya saba ma Allah don dan adam tunanin da yake yi yana ganin cewa akwai hanyoyin da zai samu ya tsira ko da ya aikata banna daga cikin abin da ke sawar mutane suna yin banna wai suna jin ana cewa in ka tuba so nawa Allah zai karbi tubanka ko ba haka nan bane to wannan aqida ce ta ban malaman bani Isra'ila da bani Isra'ila ƴaƴansu waɗanda suke ganin in sun saba ma Allah gobe sai a dawo a tuba in an saba ma Allah gobe sai a dawo a tuba kenan in na kashe wannan ina iya tuba in na zalunci wannan ina iya tuba in na daure wannan ina iya tuba in na tumtuncin wannan ina iya tuba wannan mummunan tunani ne in kana haka ba za ka tuba ba fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu in ka saba saba da tuban mazuru to shikenan banna ta yi sannan kuma koko bari in yi zalunci in yi cin amana daga baya in na samu biyan bukata ta sai in tuba kamar da ƴan uwa annabi Yusuf sun kai iktirahi uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihina to wa ya gaya ma lokacin da ka tashi kashe mutum bayan ka kashe shi Allah na bari haka samu dama tuba wa ya gaya ma lokacin da ka dauki niyya kana samun dama aikatawa sai ka je ka ɗauki ka roƙo shiga cikin ɗaki ka tuɓe za a yin zina sai mala'iki mutuwa zai ɗauke ka kaga kayi khasirar duniya wal akhirah zalika huwa al khusranul mubin da haka duk mai tunanin ya taba addini ya ci mutuncin addini sai bayan ya kare daga baya yanzu komai ya kare ya dawo ya ci ya tuba wallahi babu tabbacin sai ka kare Allah zai kama ka shi yasa zancen a kawo dokoki na turawa a kasashen mu a ce daga baya za a kaza wallahi bai yi ba a nisantar da musulmi bai zama ɗaya da kafiri afa naj'alul muslimina kal mujrimin bai da musulmi da kafiri aqida su ba ɗaya ba tunanin su ba ɗaya ba allan su ba ɗaya ba ibada su ba ɗaya ba tunanin su ba ɗaya ba burin su ba ɗaya ba an bambanta gaba ɗaya amma a ce za a kafa doka in kan rabu da matarka za a raba dukiyarka biyu a bata rabi to in mata hudu gare ka kaka za a yi kenan waccan ta farko ta zalunce su in ana so a yi adalci ina fata an fahimce ni sannan tamattu'i kakku hada musulunci da yahudanci shi Allah cewa yi wa matti'uhunna ku jiyar da su dadi sai Allah ce alal musi'i qadaruhu wanda yake da wadata gwargwadon abin da zai basuwa wa alal muqtiri qadaruhu shi kuma wanda yake talaka Allah ya yanka mai abin da zai bayar mata'an bil ma'rufi wato mata'an jin dadi na bil ma'rufi wanda ta hanyar shari'a ake tantance shi a cikin urfi kuma na mutane kowa an san halin shi sai Allah ce haqqan 'alal muhsinina haƙƙi ne ga masu mi ga masu kyautatawa ma Allah bai ce haqqun ala jami'in nasi ba ba wajibi bane akan dukkan mutane to me yasa ake son sai an zo an wajabta ma mutane cewa kowa in yazo yana da mata eh, kaza sai an raba dukiyar ka biyu an ba ta rabi wannan irin dokokin da suka sa ture suka halaka mutane kenan mutum yayi aiki ya shekara 50 yana aiki ya tere sirat sun yi fada da matar shi an zo an amshe dukiya da gida an ce nata ne an bata shi kuma an bar shi nan yana rayuwa saman titi ya zo karshe ya rinka shaye-shaye ya haukace ya mutu shi ne ake son a kawo muna saboda da sunan tamattu'i wai ake son a latse a kawo wannan wa za ka yi ma wayo ba a yi ma Allah tawili ba a yi ma Allah wayo musulunci daban yahudanci daban kiristanci daban ba a hada su duk wanda ya hada su wuta yayi akwai wani da cizo da aka samu ina ganin da wannan zamu tsaya da karatunmu na yau wani da cizo da shi na zuwa coci yana zuwa masallaci ranar juma'a ya ce ya yi sallah ko kuma ya salloli guda biyar ranar lahadi ya je coci aka ce to tsoho kakane wai wanga al'amari ya ce to shi dai ranar tashin alkiyama in an ce musulmi ku yi aljanna sai ya ce ma kiristoci sai an jima ina fata mu ce ne ce in an ce ma kiristoci ku yi aljanna ya ce musulmi to sai an jima don haka ya raba guda biyu Allah shi mun mai kyau ba a rabawa kawai addinin musulunci za a ɗauka ku rika musuluncin ku in kuna rikawa kuma kakku ce za ku yi ba addini wato za ku ci da addini wannan ba al'amari ne mai kyau ba fa asbaha minan nadimin ya kasance daga cikin masu nadama Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu da yin nadama duniya da lahira abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh